وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يوم نعرفه بوجه جماد أولى يرى النبي صلى الله عليه وسلم دبدا da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu muna ci gaba da yin karatun hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin al'arba'una haditha yau za mu tashi a kan hadisi na goma sha biyar alhadithul khamisu ashar hadisi na goma sha biyar malam ya ce an abi hurairah radiyallahu ta'ala an an karɓo hadisi daga abu hurairah Allah ya ƙara mashi yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala lalle ma'aiki tsira da amincin Allah su gara tabbata a gare shi ya ce, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira fali ya kulin khairan to ya faɗa alkhairi auri ya smut ko kuma ya yi shuru wani hadisi wato baban shi shine babi ne da ke kwaritar da mu akan ɗabi'antuwa da ɗabi'u masu kyawu fadan alkhairi girmama bako da kuma girmama makwabci wannan ɗabi'u ne halaye ne na dubba ne masu kyawu da ya kamata a ce musulmi wato ya ya ɗabi'antu da su wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya faɗa alkhairi ko ya shiru imamu shafi'i ya ce abin da hadisi yake nunawa cewa idan mutum za ya magana ya tsaya ya tunani ya auna ya gani in ya ga akwai alkhairi ciki to ya faɗa alkhairi in ya ga kuma babu alkhairi sai shirri to ya kame bakin shi abin da hadisi yake nuna mana ke da duk lokacin da za ka magana ka kaji hankalinka ka yi tunani ka gani wani alheri za ka samu wani alheri ne za ka waɗi da wannan magana sai ka waɗi idan kuma ya zama to ba alheri ba ne sai ka yi shiru ko mun kake zubo da waɗin magana da ba daɗi wannan hadisi na daga cikin hadisai masu girma a babi na ladubba da halaye masu kyau yana ɗaya daga cikin hadisai na gaba-gaba waɗanda suke tarbiyyantar da musulmi akan tarbiyya ta kwarai da kuma halaye masu kyawu na daga cikin hali mai kyawu iya magana iya magana shine ka faɗa alheri ko kai shiru idan ba za ka faɗa mutane alheri ba ko kuma ba ba za ka faɗa alheri ba to shirinka ya ba alheri gare ka da dumunka wannan na daga cikin waɗannan hadisa sa'annan kuma malamai sun kwadaitar da mu game da wato koyon yin magana ko kuma yin shiru yin magana yin alheri wani malami yana cewa wato yin shiru sifa ce mai kyawu a cikin mazajen mutane duk wanda yake namiji ne na gaske to shirin shi sifa ce mai kyawu a cikin shi kamar yadda ka san magana ita ma a wurinta tana daga mafi kyawun ayyuka ko kuma shiru yi magana ba shiru siba ce ta manya-manyan mutane mazaje magana kuma shi ma yana daga cikin manya-manyan ayyuka amma magana a wurinta ya yi magana a wurinta inda ta dace shi ne kamar alheri waɗin alheri a wurin shi waɗin magana wadda ta dace daidai wurin da ka yi ta to yana daga cikin manya-manyan ayyuka kuma Allah ta dace wa kulu lillahi husna ku gaya wa mutane mai kyau kuma Allah ya ce wai da kultum fa'adilu in za ku yi magana to ku faɗi adalci ba a zalunci ba a zagi ba a wulakanci ba a bacin mutane kuma ga shi Allah ta'ala ya ce ishtaribu kathiran min al-dhanni inna ba'd al-dhanni ism ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا kan sashen ko idan kicin namun sashi za ku kenan ɗabi'a mai kyawu tana daga cikin ɗabi'u na musulunci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da musu mu bada alheri ko kuma mu kyari fadan alheri a wurin shi yana da kyawu akwai lokacin da shiru ma ba yana da kyawu don manzo Allah ya ce as-sakitu 'anil haqqi shaytanun akhras wanda ya shiru bai faɗi gaskiya ba wurin wannan gaskiya to kurmin shaitan ne inda ya kamata ka yi magana ka ki magana to rishin magana kana wurin kuma sharri ne gare shi inda bai kamata ba ka yi magana in ka yi to kuma nan ma sharri ne saboda musulmi yana aunawa ya ga wato inda ya dace da maganar shi da inda bai dace ba saboda bai kamata mutum ya fitar da maganar shi ba sai abin da ya san cewa ana da bukatar wannan magana inda kai wannan magana ana da bukatar ta domin abin da kake faɗi ba mala'ika yana rubuta maka kamar yadda ka san kuɗin ka ba ka kashe su sai inda kake da bukata ko magana kama bai kamata ka fito ta ba sai inda ka san ana da bukatar wannan maganar ta kamar kuɗin ka ne ka in kaga ka sa hannunka aljihu ka dogo kuɗi ka bada to ya kamata ne ka bada ko da Allah bai halatta ba kana gare ya kamata kai ka duka ka bada ba dai ka dogo kuɗi haka kawai ka yadda ka ce wanda ya gani ya ɗauka ko yana yi ba ba ka dogo kuɗi kawai ka yadda haka da kaga ka dogo kuɗi to akwai wanda za ka mace ko liƙe za ka yi kaga akwai wanda kake liƙa amma ba ka ɗauki kuɗi kawai da yadda to ita ma magana ba ka ɗauki yadda kake jin zahin ɗauko kuɗi sai in kana da bukata to ya kamata ka zan jin zahin fito magana kamar duk abin da ka faɗa mala'ika na rubutawa Allah ya ce ma yalfiru min qawlin illa ladayhi raqibun atid wani malami na cewa da mutane sayan takarda suke su ba mala'ika wanda yake rubuta masa aiki da kowa ya shi da ba wanda za a magana sai abin da ya sa da yi kowa ta wani ka san kudinka kudinka ne za a zanki an sa ana sayan takardar da za a rubuta ma aikin ka aika da za ka yi shi amma baka damu ba mala'iku suna rubuta wa ba ruwanka tunda ba kai ka sai takardar ba baka damu ba Allah ya kiyaye da haka kenan wanda Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwaraitar da mu zaman to masu faɗin alkhairi musamman ma yanzu kababen yada bayanai da suka yawa dumumuwa sun yawa gita-gita ta yi yawa ƙarya ta yi yawa wanda yana shiga cikin wannan in ba za ka faɗa da yake cikin kababen yada bayanai na intanet kai shiru kawai ka kama bakinka ba sai ka je ka dawo wani bayani ko ka tsara wani bayani na karya ka tura kuma haka yi wasiya ka ba da umarni da Allah duk wanda ya gani shi ma ya tura mu kuma ƙaryar ta yace ba saboda haka malamai suka ce yana daga cikin wato ganewar mutum ga addinin musulunci karancin magana duk wanda kaga yana yawan surutu yana yawan dubi baya yin shiru to bai gane addinin musulunci ba da zarar ka gane addinin musulunci to shi ke da shiru zafi an tambayi wani malami aka ce Allah ga ta malami kai baka cika yin magana kai ta shiru sai ce ai ban tab duk wanda ya shiru bai taba yin nadama shirin shi ba yace amma yawan magana na sha yin nadama kai shi ko ba ga ba duk mai limin ya dawo in ya zo gida ya kwanta da daddare shi ya san ƙarya ce gidi sai ya yi nadama amma ka ta ganin mutumin da ya shiru bai magana ba ya zo kwanci yana ta nadama da ya sani da ma magana yi da ya sani da ma da mulki in ka ga kayi nadama shiru to shirin da bai dace ba amma shiru wanda ya dace ba a nadama shi saboda ka ana bukatar musulmi wato ya zama to mai yawan yin shiru cikin addinin musulunci ka sani cewa tuntube ciwon da harshe yake ji idan ya yi tuntube bai kai ciwon da kawa take ji ba in ta tuntube domin shi tuntuban harshe wuta ke tafiya tuntuban kawa kuma nan ne duniya wataƙila da rabu zai ga Allah ya saka wani amma wanga haka wanga tuntuban shi tilla kake cikin jahannama magana kwana ɗaya za ta yi magana ganin yan kaɗanci yanzu Allah ya ce sai ka shekara arba'in kana gangara cikin jahannama ba ka isa masaukin ka ba da ita magana guda mara kyawu Kai mutum na ta gangarawa an ce shiga jahannama dama ta jahannama ramu ne ramu ne iri iri ramu ramu ramu ramu ramu ramu ba wanda ya san iya kasa sai Allah ko wani aka jiba shi ta shekara arba'in wani ma shi ya shekara saba'in inda za a kirga shekarun da lokacin da za a ɗauka yana tafiya cikin jihar nan to a duniya sun kai shekaru saba'in sa'an nan ya dara wurin shi dam ya sauka kuma cikin wuta ce dama yake ta tafiya yana ta gangarawa yana ta gangare ne aina yana ta wuce mutane kowa da wurin shi kowa da masaukin shi shi ya yanzu bai kai na yau sai ya shekara saba'in saboda min saboda muguwar magana da ya faɗi guda ɗaya ta ke na akwai mi akwai bukatar mu kiyaye harsunan mu wasu malamai suna cewa harshe da kake ganin shi inda ka san karen zangai haka yake karen zangai ka san duk wanda ya taba su yayi banna Allah ya kiyaye to da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadanta mana cewa a duk wanda ya imani da Allah ya imani da ranar lahira to ya faɗa alkhairi ko kuma ya shiru sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir bal yukrim jarahu duk kuma wanda ya imani da Allah ya imani da ranar lahira to ya girmama makwabcin shi ya ba makwabcin shi haƙƙin shi da Allah subhanahu wata'ala ya ba shi mana duk wanda ya riki shari'o'in addinin musulunci yana aiki da su to bai kamata ya cuta ma makwabcin shi ba kamata yayi ya kyautata ma makwabcin shi girmama makwabcin shi amma makwabci yana girmama shi Allah subhanahu wata'ala ya ce a ba makwabci haƙƙin shi Allah ya ce wal jari zil qurba makwabci ma abucin zumunci wal jari junubi makwabci ma ba abuci nisa da kai wanda babu zumunci da kai da shi Allah ya ce ka ba shi haƙƙin shi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam wani wuri ya ce ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithu malaika jibril bai gushe ba yana yi mana wasiya game da makwabci har sai da sai da nayi zaton cewa zai sanya shi a cikin magana zai ba shi gado wani hadisi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya cuta ma makwabcin shi Allah zai mallaka mai gidan makwabcin nan shi don makwabcin da ya cuta ma makwabci to Allah subhanahu wataala zai mallaka mai gidan wannan mutum na fatan muna ganewa duka waɗannan dalilai ne da suke nuna wato kulawa da makwabci ba makwabci hakki shi makwabci kuma malamai sun ce kala-kala ne akwai makwabci wanda yake zanne da kai a cikin gida gidan ku daya kuna gidan haya gida ne na haya ga ɗakin ka ga ɗakin shi abinda ya raba ka da shi shine abin nan shamakin da kowa ke da shi ko shamaki irin na da ko kuma irin na zamani a wannan makwabcinka ne kakka yarda ka cuta mashi kakka yarda cutarwa ta hito daga bangaren haka ma matarka ana kiranta makwabciya mun gane ko shi yasa a malamai suka fassara sahibu bin jambi da cewa matan mutum akwai aboki wanda yake kusa da kai aboki na dabra da kai matar ka kenan shi yasa wani mawaki yake cewa a ya jarat a jaratana bil baiti an tutaliku a jaratana bil baiti innaki taliku yace ke makwabciyan mu a gida na sake ki kaga wa yake nemi da makwabciya matar shi ko in ba ka ba ka sake makwabciyarka alhali matan wani ce yana yi wa wani ba ya sakin matan wani aboki ba ya sakin mata aboki shi dan gaban ka kaje gidan abokin ka cin abinci matar ka ta tashi da rigima tana ta rigima har ta kashe abokin ka da mari kana kallo ba ka tafi na saki ina jin wani shin kuya ki mara abu ke an daga yau saki uku ma ka ta saku wanda ba mun ta saki da ba saboda ka mawaki ne ce a jaratana bil baiti innaki tariqu ke makwabciyanmu a gida lalle ki an saki ki yana nayin matata shi da kanshi matar shi a duk kuma wanda gidan shi yake rike da gidanka makwabci ne kuma wanda yake makwabtaka da shi ma makwabcinka ne wanda yake makwabtaka da wanda yake makwabtaka da makwabcinka shi ma haka har gida arba'in haka haka gida arba'in haka gida arba'in haka gida arba'in gida ɗari da nawa ɗari da nawa gida ɗari da sittin don makwabtanka kai duma wanda kuke gari dai da makwabcin ku bari a yi ma a wannan gaba daya dukkan mararin nan don makwabcin juna ne saboda ka kakka yadda kai abinda zai cuta ma mazauna tare da kai gari guda duk waɗanda kuke gari guda tare da su don makwabcin ka kakka cuta musu gaba kowa haƙin shi Isa Allah ta'ala ya ce ma munafikan madina thumma la yujawirunaka fiha illa qalila sanan ba za su makwabtaka da kai a cikin garin madina ba kaga kenan a zaune suke cikin garin madina ko awa mutanen madina ne waɗanda ba su da imani Allah ya ce manzo Allah ba za su makwabtaka da kai kenan kaga saura suna makwabtaka da wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma malaman sun ce makwabci kala uku ne akwai makwabci musulmi kuma katanga guda ko kuma yana kallon gidanka ko yana bayan gidanka amma dai musulmi ne sa'annan kuma jininka ne kananka ne ko magajinka ka wannan yana da haƙƙi guda uku yana da haƙƙin musulunci kai musulmi ne shi musulmi sa'annan yana da haƙƙin makwabtaka saboda yana gaban gidanka ko yana like da gidanka ko yana bayan gidanka sa'annan kuma yana da haƙƙin yin shiri haƙƙin zumunci makwabci na biyu shi ne wanda yake musulmi ne amma ba jininka ba ne amma katangar ku ɗaya ko yana kallon gidanka shi yana da haƙƙi guda biyu haƙƙin musulunci da kuma haƙƙin min haƙƙin makwabtaka akwai kuma wanda kawai ɗaya ke gare shi haƙƙi ɗaya shi ne ba musulmi ba ne shi sa'annan kuma ba dan uwanka ne na jini ba amma mi makwabcinka ne gidanka da gidan shiga misiki wannan za ka ba shi haƙƙi guda ɗaya haƙƙin makwabtaka kakka ce mai ba musulmi ba ne kakka ce mai kafiri ne kakka ce mai arne ne ɗai arne ne amma yana da haƙƙi a kan kakka cuta mashi kamar yadda ka san ba za ka cuta ma musulmi ba shi ma ba za ka cuta mashi ba kakka mai abin da zai zai bacewa kamar yadda ka san inda musulmi ne ke makwabtaka da kai ba za ka mai abin da zai zai bace to shi ma karka mashi kamar kallon cewa ai ba musulmi ba ne ba addinin ku dai ba addini ya ce a kyautata wa dattan adam ballantana akwai yankin makwabtaka wanda Allah ya zama da makwabta wanda ba musulmi ba kuma ya kyautata musu sun ji daɗin zama da shi wanda Allah bai taɓa kallon su a matsayinsu na ba a matsayinsu na wanda ba musulmi ba kuma zalar sallallahu alaihi wasallam ya ba mu misalai na kyautatawa tsakanin makwabci da makwabci cewa kakka zubar da shara ko gidan makwabcinka kakka bari magudanar ruwan gidanka ta zaki bi ta ko gidan makwabcinka ana bata mai gida kakka yi ranar cutar wace shi ba yakin daɗi ko kuma kana abin da ka ga dama ba ya da kyau wannan ko kuma ka tada wata ƙara cikin gidanka wadda tana shiga gidan shi yana cutuwa ya hana shi natsuwa ya hana shi kwanciyar hankali cikin gida wannan duk baya da kyau ko kuma ka gayyato wasu mutane waɗanda za su su yi wani abu cikin ko gidan naka shi kuma yana cutuwa ko wanda zai bata tarbiyyar mutane ko wanda zai kawo ayaniya cikin unguwa ai ta durmiya cikin unguwa a kasa natsuwa wannan ma nau'i ne na cutarwa kyautatawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Abu Zar radiyallahu anhu idan aka yi abinci gidanka to a yawaita abincin kuma ka kula da makwabta ka ba su idan ranar da aka sha dadi gidanka to ya kamata ka tuna makwabta su ma a rarraba musu in Allah ya sa kana da wadata ran da ka sha dadi mai mijin abubu gidanka ana dan rarraba miya gidan mutane sai ka ba su namu su ma su sarrafa da kansu amma gwamci daya biyu uku hudu haka ka dan rarraba musu shi kenan ba ka iya ga duka wanda kama an kama guda biyu guda uku kama kama sauran ne sannan kuma ya tashi kyauta ta ma hukunci ana ba wanda kofar shi ta yi kusa da kofar kamar yadda na Aisha radiyallahu anha ta tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama ina da makwabta dama da hagu cikin su wane ne wanda za ni kyauta ta ma wane ne za na fara ba abuna manzo Allah ya ce wanda kofar shi ta yi kusa da kofar to saboda haka kyautatawa zuwa ga makwabci ɗabi'a ce mai kyawu daga cikin ɗabi'un addinin musulunci wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kuma yake so mu rayu a kansu haƙƙi na gaba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu duk kuma wanda ya kasance ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar lahira to ya girmama bakon shi bakon da ya zo ya sauka wurinka to ka girmama shi ko ya zo wucewa baya da masauki ya tambayi ka kai kuma kana da wurin sauke shi ka sauke shi to ka girmama shi bayan wannan girmama ka girmama shi muna gane ko a karɓar bakon yana daga cikin ladabba na musulunci manya-manya masu kyawu kuma musulmi sun karɓa wannan kira na Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam game da girmama makwabcin bambako abubuwa ne suka canza da ba ko kowa ba ba ke shi abubuwa ne sun canza mutane ne sun canza wani bakon ƙarya ne bakon cuta ne bakon halinci ne da ka ba inda za ya zo ne gidan ke cuce kai ta shi ba ka sai an sake jiki kare shi kwana ne kwana biyu tashi da kai a neman shi ma a rasa kuma sai ya ma wata wata mugu aika aika sannan ya ceri to abin da ya sa mutane suka dan ja jikinsu da kyau da kama abin nan baki amma da ba bako ya sauka ga gida da duk mutanen unguwa duk wasu ya kawo mai kwana a wanci dadi yake jiya ba da bako ashe bako ya sauri gida a yi ta zuwa ana gaida bako yanzu bako ko shekara za a yi na zama mutane da shi saboda rishin gaskiya ya shiga mutane amma da mutane sun karba kuma alhamdulillah su ma bakin nada alhamdulillah baki ne na gaskiya daga baya abubuwa da sai suka canza bakin sai su zo da wata siffa wani ma zai zo da sunan wani aiki da ya iya ko da sunan wata harka ya zo a tattara mai kudin mutane shi ke bai da ka sauke shi kashi ga hukun da sai a yi ribin ma da kai haka da baki aka cuci mutane to ka ga gogon wani ya dawo sai ka ce a baka da wuri amma ba haka ba wato liyafar bako tana daga cikin bako yana da kwana hudu wanda musulunci ya bashi a sunanci yana da kyauta ta tarban da za a mai da ya zo muna gane wata kamar yadda kaga bakin annabi ibrahim suna zuwa sa aka kawo musu aka yi maza aka yanke aka gashi aka kawo musu ba haka ake so ba ko ka tarbe shi da wani abu mai muhimmanci wani ba wani abinci mai kyau wanda aka tsaya tsakani da Allah aka sai a kawo mishi ranar ranar da ya zo ranar za a yi wannan kawai ne wani busu ne kuma to rana ta biyu rana ta uku rana ta hudu kuma sai kuma kamar 'yan gida abincin da 'yan gida ke ji sai a bashi amma rana ta farko ana yi mai abinci na musamman saboda bakunce shi saboda haka a karɓar bako yana daga cikin ɗabi'u masu kyawun na musulunci kuma ɗabi'un annabawa ne ɗabi'un bayan Allah ne na ƙwarai bayan Allah na ƙwarai a shekarun baya da mutane suna da abin nan bakin na da nagarta su ma mutane na da riko game da kulawa da babu malamai na garin nan attajiran mara rike ce musu don aka yi babu a gaya musu masu kudin mara ce an yi bako malami ya yi bako ya je gaya musu ya aika a gaya musu ya yi bako kula da shi kaga abin an kowa ya doke shi da mahimmanci amma kaga sai yaudara da rishin gaskiya shigo cikin abin shi kenan kowa sai ya shi yake nan mawari ma kaga wutar wutar ta yi ba da na ga mutane da wutar wutar yanzu ba ko ya zo ya buga ya buga buga dole je ba da kudi a bashi daki can da shi da masu wutar in cutar su za a yi zai cuce su ko ba haka bane mutane sun riga sun gashi saboda haka kaga annabi ibrahim alaihi salam baki suna zuwa gidan shi bai san ko zuwa bai san mala'iku bane yasa aka kawo dan baraki aka yanke aka hele aka kashi aka kawo suka ce su wasu cin nama to haka ake so ka tarbi bakonka da murna da farin ciki da walwala ka tarbe shi tarbe mai kyawu domin mi saboda Allah subhanahu wataala ya riga ya ɗora maka wato liyafa da abincin da za a ci har ya kare zaman da za a yi kyautatawa ce lada ke akwai a ciki waɗannan ayyuka guda uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu duka manzon Allah ya alakanta su da imani da Allah da imani da ranar lahira duk wanda ya san ya imani da Allah kuma ya san gobe Allah zai tashe shi domin Allah ta'ala ya mai sakayya to ya kamata ya faɗa alkhairi ko kuma ya shiru duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira to ya girmama makwabcin shi ka samu shaida mai kyawun makwabtanka don haka ba dai ka makwabta na ka a yi wani bawon Allah ba ruwan shi mutumin kirki ko cikin gari ka ji wani ne makwabci na jima'a alhamdulillah amma wani wurin kaje ka ce wani ne makwabcinka a cutar shi ne makwabcinka a cutar kuma kuna zane lahiya to da Allah ya kawo wani wurin muna zane da shi da su ake makwabci a min shaida makwabci sami shaidan makwabcin shi inda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu bai imani da Allah ba bai imani da Allah ba wallahi bai imani sabai suka ce wane ne ya rasulullah manzo Allah ya ce duk wanda makwabcin shi bai amince mu sharrin shi ba bai da imani aka ga ma nabi sallallahu alaihi wasallam wata mace kwana take tana kiyamul layli yini take tana azumi amma ba ta shiri da makwabta cuta musu da manzo Allah ya ce hiya fi nar tana cikin wuta kaga ibada take sosai mace ce mai bauta amma ba ta da mu'amala shi kuma addinin al-mu'amala addini shine mu'amala hulɗar da kake da mutane shine addini ba gaskiya bane kai hulɗa mai kyawu cikin masallaci da Allah ka yi to waje ka bata baka da gaskiya inda kana da gaskiya sallar da kai mai kyawu cikin masallaci to in ka yi to waje kuma kana mu'amala da mutane yan ma kyautata ma mutane ba ba cuta ba cutarwa ba ha'inci ba zamba wannan shine addinin musulunci raga ke na addinin musulunci yana koyar da mu ɗabi'u masu kyawu halaye masu kyawu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma buistu liutammima makarimal akhlaq Allah kare ba ya aiko ni ne domin in yi da cika manya-manyan halaye da dabi'u abin da ake so gare mu kenan ya zama to masu kyawawan halaye masu dabi'u na kwarai mutanen kirki tsakaninmu da tsakanin mu da wanda ba mu ba wanda ba addinin mu dai ba ba mu cuta ma junanmu kuma wanda ba mu ba ma yana wani addini da ba namu ba shi ma ba za mu cuta mu abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yake koyar da mu kenan wa innamal umamul akhlaqu ma baqiya fa inhum dhahabu akhlaquhum dhahabat al ummumi da kake ganin su jama'a rayuwarsu shine dabi'u masu kyawu in dabi'u masu kyawu sun tai su ma sun tai da iliminka duk saninka to ya kamata a ganka kana da mu'amala kana da hudda mai kyau ka iya hudda da kowa a amfanin ilimin kenan malami likita ne ba likita ya taba ware wani wanda wani ka taba ganin likita da yake shi ba ya karɓi kowa sai mai tsafta ha likita kowa amsa yake wani daga daji yake zuwa ya yi wata bai wanka ba dole ya garbe shi kuma ya mace shi kusance shi ga mai magani to kai ma malami likita ne kana maganin da likita bai iya maganin shi kamar yadda likita yana maganin da kai ma ba ka yi to shi ma ba ya iya maganin da kake gyara zukata malami yake yi wannan ko ba aikin likita ba yaran zuciya Allah ne da manzon shi suke sallallahu alaihi wasallama da magadan annabawa al'ulama suke gyara ma mutane zuciya da ikon Allah saboda suna gaya ma mutane maganan Allah suna gaya ma mutane maganan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kamata malami ko almajiri ko duk musulmi ma a matsayin shi na mai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zalla bai kiyama kowa zalla yana son kowa yana kusantar kowa yana mu'amala da kowa da manya masu shekaru wanda sun irin nashi da waɗanda suka girme shi da waɗanda ba su kai nashi ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana mu'amala da kowa har da kananan yara ma Allah yana mu'amala saboda kyawun dabi'u karamin yaro ba yahudi ya rishin lafiya manzo Allah ya sai ya gani shi karamin yaro ne dan ko shekara goma biyu ba karami ne amma manzo Allah ya damu ba yana ya ce bari yake gidan su ya ga kwana biyu ba ya gani shi halai manzo Allah yana mu'amala da kowa kabar ciya sai wani da wani za ka mu'amala da musulmi ba ya zaba baka yi mutane ba da kai da mutanen nan duk abu guda ne dukkan ku da abu guda ka halice ku dukkan ku wuri guda kuke rayuwa dukkan ku cikin duniya kuke dan me zaka bambanta wani da wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kula da mawadata yana kula da talakawa kowane shi yana kula da malamai yana kula da jahilai yana kula da masu hankali yana kula da wanda ba su da hankali da masu girmama shi da masu rishin gaba ba da manzo Allah ya zama da shi da haka ake so ka zaman to tutera kowane ma mutum kana mu'amala kowa kana yin hulɗa da shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ke sharan masallaci kwanar manzana ya ce manzana ya ce ina yake aka ce ai ya rasu har yi shi ya kwana manzana ya ce na filifu ku gaya mana ta dole cikin dare yana kwana mana in mashi sallah aka ba kowa ba ne talaka ne mara shi manzana ya ce ku je ku gwada mana kabarin shi a wata riwaya mace ce take sharan masallaci kwana biyu manzana bai ganta bai tambaya to haka ake so musulmi ya zamanto da dabi'a mai kyawu da hali mai kyawu addinin musulunci ana yin shi ne da halaye ba ana yin shi ne da rishin halaye ba wani ya ya tare manzo Allah ko kusa hanya ta baya haka ya kamo kwanan rigar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hizgo ta haka sai da ɗan hizgo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana waiwaya ya ce ya haka bai waiwaya ba da kashe shi da mani yana waiwaya sai da ya ce nasin ya manzo Allah kuri nake so ka bani kuma yace manzo Allah ai kudin ba naka bane manzo Allah ya dariya ba manzo Allah ya zama da kowa da mai rishin gaba da sakare da shirman duka annabi sallallahu alaihi wasallam yana zauna da su aka zauna da kasi a nuna mutum ya zo masallaci ya yi tsari sahabbai suka ce kai mutunan ba zitar masallaci a wuƙyale shi ku bar shi ya ƙara ya tsari shi ya yi tsari shi ya ƙare suke jiki sosai ya wanke abin shi ya tashi cikin masallaci ba ba hilin masallaci ba nan cikin ɗakin masallaci ba wai cikin hilin katangan masallaci ba inda kuke duka can ciki da tafi ku yi sallah nan wurin saboda shi masallacin manzo Allah babu tafi ba ko tabarma babu ta kaba ƙasa ce bisa ƙasa kowa yake sallah wanda ya ga yana ya zuwa da ya shinye da shi ya zo ya shinye da wa kanshi amma kowa ga ƙasa ne ƙasa ce ko ko shahirin na laka na da na dabi babu cikin masallacin annabi Allah ya ce ku bar shi sai da ya kare Allah ce ku je ku zuba ruwa. Ruwa ba suna maganin wata kazanta ku je ku ego duga babba a cikin rijiyar da ke kusan masallaci ku zuba mai tsari shi ke Ba ƙarin yin zarin yin zarin ko? Wanda Allah ya kira shi. Wanda Allah ya ce mai mai masallaci da kake ganin shi ba an gina shi don kaza. An gina shi ne saboda a yi sallah, a yi zikirin Allah. Ba a shi tsari cikin masallaci. ce to ya gode ya gode ya ce annabi da ni da kai Allah mu marhama ce amma waɗannan Allah ya ce a ka mace ka mace fadar rama Allah mu ka gama hada su ne ya ce ba ga manzo Allah yadda suka mun faɗa suka mun kai kuma ka mun wada ba waka ake Allah yana koya ma sahabbai ɗabi'u halaye masu kyawu da su ne mutum za a yi samu wanda Allah ya ce lalle mutum yana yi samun daraja yana yi samun matsayin mutumin da ke azumin litinin da alamun da duk wata ma ya azumin kwana uku ko kuma yau ya gobe ya ashi kuma kullum sai ya ki ya mulin inda yana da halaye mai kyau duk ladar da suka samu shi ma yana yi samu kana da halaye masu kyau ba kare na mutane ba ka cin mutuncin mutane ba ka wulakanta mutane na tausayi kana tausayawa na girmamawa kana girmamawa ana baka ladan mutumin da yake kwana yana kiyamun dai ana baka ladan mutumin da yake yini yana azumin alhamis da litinin kai baka yi ba kai halaye yake gari ka irin ladan da aka ba shi abu kaga halaye suna da muhimmanci ya kamata kamar yadda kullum muke tunatar da junanmu to mu zama to masu halaye masu kyawu masu dabi'u na kwarai Allah subhanahu wataala ya zanta mu رواه البخاري ومسلم ما ليتي بخاري ده مسلم سكروت ولا حديث نعم Wako ya halitta mutum ya sa ɗan shi lafadin Kirista. Idan musulmi suna da bukatan karatun da Kirista ba su da shi, karatun da ke da kirista shi ba da shi kuma yana bukatar shi to sai sa in kuma babu wani ilimi babu wani bambanci to sai ya bar dan shugaban musulmi kamar yadda su ma ba su kai yan su lakwal din musulmi ko ba su kaiwa ya kamata kai ma kai kishin addinin kai kishin musulunci kamar dan kaurin musulmi su kuma musulmi ya kamata su san me yasa ake ɗaukar yara ana kai su wurin kirista su ma su yi zicciya irin abin da ake samuwa su ma su yi ƙoƙarin samun shi irin yadda ake samun horon da ake ba yara a cikin lakwallin kirista kuma musulmi ku yi zicciya ku samar da duk lakwallakon ɗin kuma kar ya zama burin ku kawai kuɗi ne a zama burin ku kuma ba da horo mai kyawo yaro ya hito irin abin da ake so yaro ya hito da shi ya yi karatu wurinsu hito wurin kuma ya iya magana sosai da kyau yana yana yana yana turanci yana yau ba ya ce ma yan saboda yau da jarabar ya ta faransanci na samu shi ke nan ku ta ku koya mashi sai ku hana zuwa can amma ku bar mana kuna ta wada ba a zuwa ba a zuwa ana ta kuma ku- kuma kun ki gyara ta dole mu gyara kuma dole ne mu kuma mu hakura amma in muka diba za mu ga da lafar din kirista da lafar din musulmi me bambanci me bambanci dukkan su cikin kalasba wanda ke koya addinin musulunci duk tsabar karatun boko ne kawai ake koya To amma dai yadda muka ce da fara din yana nan. yara sai a koma Allah ya sa mu dace akwai bambance bambance saboda da kwalfin musulmi ko da dai ba a koya addini akwai musallaci kuma ana iya gayyato wazuzzuka ciki kuma masu koyawa musulmi ne suna yin tsawatar da yara in sun gautar akwai cikinsu ana samun ɗaiɗaiku waɗanda suna yin tsawatar da yara in suka ga sun yi wani abu saboda alhamdulillah yanzu musulunci ya shiga ko'ina ya shiga cikin kowace al'umma ya shiga cikin kowane mutane duk cikin mutum goma yanzu sai ka samu mutum biyu ko uku waɗanda suna son addini kuma suna sauraren shi kuma suna ƙoƙarin su san shi kuma suna ƙoƙarin su yi aiki da shi ba kamar can baya ba da musuluncin na suna ne kawai alhamdulillah waɗanda ne bambance-bambance suna sawa amma dai hujjar da uwa yake bada suna kai yaran su ta ya kamata ne kokari kuma mu sami ta a wurin mu na wanda shirya wanda shirya wanda ya tura wa musulmi ya sayi yana da wasu hanyoyi wanda zai fitar da
wai shaidan banda ya tura musulmi ya aikata zunubi yana da wasu hanyoyi da yake cutar da musulmi hanyoyi suna da yawa mana zunubi kare zai sa ka kai yana sa ka ka ka ƙi yin aiki ko kuma in kayi ya sa ka ƙi cikawa kaga in ya saka ka sha giya in ya saka ka yi sata ko ka yi kisan kai ko ka yi cin amana ko wani abu to yana iya kuma zuwa wurin sallar ka ya shagaltar da kai kaga ba zunubi kai ba ko kana sallah amma kuma kana tunanin wani abu. ko kuma ya hana ka samun lada abin ba dole bane dan abin da zaka samu zunubi kan shine dole misali da an kira sallah ka tai masallaci to shari'a na ya ce ka yi zaman ka sayan tada kaga ai jiran sallah sunna ne aikin lada ne ba dole bane abin da ke dole shine a tara sallar ka je kai to amma an gaya ma falada in ka je kai nafila ka yana tara sallah za ka samu lada in ka tsaya kana jiran sallah za ka samu irin ladar da za a baka cikin sallah nan ma sai an baka cikin jiran sallah kaga ka samu bito duk shi dan ya hana ka wannan akwai hanyoyi da yawa na'am
wace ya halatta mutum ya tsaya yana istikfarar lokacin da yana shuraren wa'azi ko kuma yana shuraren kudu ba ta zama wa koya da kamata ya istighfari alhali yana sauraron wa'azi kana kamar nan wani ana karatu kuma kai kana istighfari kaga da gidanka kai zaman da kake istighfari domin nan hankalin karabuwa biyu yake ba ba hada abu biyu kamar yadda ka san taura guda biyu ba ta shiga baki guda nan guda nan ba su tamuwa ko ba ga bane shi kenan a nan wurin albin tsuntsu biyu da dutse sai bai yiwa sai dai ka alba guda Allah ya ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi Allah bai sanya ma mutum zuciya biyu ba a cikin mi a cikin cikin shi ba ɗaya aka samu kuma ita aiki guda take ba yiwa tana wani aiki tana wani ba ta kasuwa biyu da ta rabu mai shi kenan baka san ko guda ba cikin abubuwan da kake aikatawa to kenan ko masallaci bare ana hudu ba shi sauraron hudu ba wajibi ne duk wanda bai saurari hudu ba walali tana kaiwa gare shi ya saba mahalla wajibi ne kamar yadda ka san sallah wajibi ce ta juma'a ko to sauraron hudu ba ma in dai kana jin ta ko nesa kake in tana kai maka to wajibi ne kai shiru kana magana kana kana laifi ana rubuta masu yi saboda ka bar wajibi da haka bai kamata a ce ka je masallaci ba kana istighfari ana hudu ba carbinka mai dace cikin aljihu sai an kare hudu ba kayan liman ya zo yi abin da za ka yi amma liman na ware hudu ba yana alhamdulillah rabbil alamin to sa a buka aljihu duk wani abu ya kare ba ka ba sai kama Allah laifi Allah ya samu dace. Allah ya kiyaye.